إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwar mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata biyar ga wata na zulhijja na muharram biyar ga wata na muharram hijira shekara 442 wanda ya dace da 25 ga watan 8 shekara 2020 yau insha Allah za mu yi darasi na 36 cikin littafin bulugul maram insha Allah a karatunmu na ƙarshe mun tsaya hadisin jabir bin abdullah radiyallahu anhu na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin wata na Ramadan kama fi shahr Ramadan thumma intazaru min alqabilat falam yakhruj wa qala inni khashitu an yuktaba alaykum alwitr cewa ya tsaya a cikin wata na Ramadan kenan kiyamul layl suka jiraye shi a dare mai zuwa bai huto ba sai ce musu abin da ya sa bai huto ba ina tsoron a waje a falarta muku sallar wuturi ta wannan matsala kamar da musha bayani kan haka hadisi zai zo wanda ba shi da inganci amma rishin ingancin shi bai ɗauke wannan matsala da yake so ya magana kanta yanzu wannan magana ta magana hutowar shi abinda ya kawo matsala a wannan hadisin kaga abinda ya tabbata bukhari kuma muslim dai abinda manzana ya hoto dare daya na biyu na uku anan ana sabani makan na uku ne bai hoto ba ko ana hudu kenan ba hotowa ba dai wanda ya yi miliyonin kwanakin kuma aka yi jiraye shi wata rana ya ki hutawa kuma abinda ya hudu ina tsoro a farta muku ita sallar daren ko wannan kin tahajjudi ko mutum kiyamar magana kin ba wuturi bane bai yi magana a can kan haka abu ne dai sananne yan uwa mas'ala ta tarawihi ko kiyamar ramadan wanda aka samu su akan jahilci ne da gangamu ne dai sukan yi ganganu har ma wasu na ta wabi da a ce yin yin tahajjudi ko yin kiyamul layl ko kiyamar ramadan kwanan na ma wani ɗan uwa irin wannan masala ya kawo ta kuma wasu tattaunawa hada wani mai da'awar ilimi kan bid'antar da tahajjud to kaga ai na san akwai jahilci in ma har mutum zai bi da ce kiyamar ramadan bayan ta ga tahajjud a cikin nassin qur'ani wa min al-layl tahajjud bi nafil dalak ga nassin qur'ani ya kawo annabi Muhammad umarnin tahajjud gin kenan cewa tahajjud bid'a ce rushin rishin mana rishin zamu ce rishin ilimi ko ma abadi akwai matsala gaskiya kware ma akwai rishin kunya ma za a ce gaskiya ka ce wai bid'a ce yin tahajjudi kwarai akwai ta'addanci ga matsalar addini ya tabbata a sunna wannan lafazin tahajjudi ya tabbata a nassin qur'ani Allah subhanahu wata'ala ka ta manzon shi wa minan layli fa tahajjud bi nafilatan lak daga cikin ɓangaren dare ka yi tahajjudi to kuma za ka da aya in maka tura da sam kuma a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ita kanta kiyamu ramadan kin yayi ta kwana na ɗaya na biyu na uku ne bai wuto ko na hudu shine dai shi ma ce dalilin akan cikin dalilai da ya kawo su dalilai yayin magana iya tsoron a faratawa al'umma ita to ana akwai maganar kenan abinda malamai ke cewa ba dole bane ba sai an yi ta a masallaci wannan shine magana ba dole bane ba sai a masallaci sallace mai zaman kanta abinda ya tabbata a sunna shar'anta yin nafila a masallaci a watan ramadan ne khas kidan ba watan ramadan ba da akwai wurare da suke ba ya ramadan ba kurin su kuma kar sallar isha ta yi ne shafi da wutiri da liman da mawaka wannan bid'a ce ba cikin sunna haka suke a wurare kwanan daga aisha ta ce shafa yaudari ya tashi wannan shine bida amma an shar'anta yin shafayin kotun ko mace sallar kiyamul layl bayan sallah bayan ne aka ce a cikin dare a watan ramadan kadai a watan ramadan ne kadai aka shar'anta ta ba a wani wata daban ba to wannan magana kuma malamai sabanin malamai akwai masu ganin yinta a gida akwai masu ganin yinta a masallaci su suka yawa suke da yawa magana cewa yinta a masallaci shi yayi to amma magana kullum akwai fiqhin malamai kan mas'ala ko ijma'i ma ba wani nasi bane ba zahiri dan baka ba nasi bane mazan da mazan da ya ce ku yi ta a masallaci ta lada ba annabi ya magana ba ku yi ta a masallaci abinda aka fahimta yinta a masallaci ganin akwai ruwaya da manzon sallallahu yake cewa wanda ya tsaya tare da liman har liman ya kare sallah za a rubuta mai kamar ya raya dare wannan shine hujjar masu ganin cewa yin ta a masallaci yayi wannan shine masu ganin wannan magana masu ganin cewa wannan fahimta ce akwai nasi karara cikin sahih bukhari na ga nake cewa inda da suka zan yayi magana kad araftum allazi ra'aytu min sani'ikum na ga abin da kuka daƙi hutawar a rajin hutu amma magana shi jiya mun zo baka huto ba mun taru ya ce ina sani sarai na san sarai abin da kuka yi kuma na ga abin da kuka yi ya ce abin da kenan ya san da sun huto ƙin hutawa ce da gangan ce kada a rafta lazi a rayatu na sani sarai abin da gani yau na mun sani na abin da kuka yi a na ce aiwon nasu ayyuhan nas sallu fi buyutikum fa ina afsal thalathal mar fi baiti ta ila maktuba yace ku yi sallah a gidajen ku yace mai hice sallan mutum afsal thalathal mar mai hice sallan mutum sallah a gida ta halala ai akan wannan masalar ce yace masa su yi a gida ta halala an ba farilla bace ba to amma malamai ta fahimta daban-daban duk da haka suna ga cewa yinta a gida shi ya lada shi da a takaice dai yinta a masallaci ya lada shi da a takaice dai an shar'anta ta ba magana suka kanta kuram yanzu abinda yake nan hadisin da za mu tashi wa an kharija bin huzafa radiyal an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humurin na'am cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inna Allah amaddakum bi salatin Allah ya ƙara muku wata sallah nan ƙari na shar'antawa cikin nafiloli saloli da ake shar'anta muku na samun lada an ƙara muku wata wannan amaddakum bai magana akan ƙari akan waccan tafarilla wadda wannan nasi ne karara akan ta babu wata sallah ta farilla sai ita tun warkon isra'i da miraji cewa su ne guda biyar a matsayin hamsin kuma ba a canza su ko haka Allah ce ba a canza wannan biyar ke su ne kuma ga sauran irin masu ana tambaya kan sallah wata sallah ce kai na ta hamsa salawat haka manzo Allah bar duniya kuma haka sahabbai suka ci gaba wannan bayanin babu wata sallah ta dole ta farilla bayan wa'annan guda biyar kin sai sallah ne dalili daban na musamman in ta zo irin su idi ko a ce damar juma'a tana cin guda biyar ai yanzu dai anan ya ce inna la amandakum bi salati Allah amandakum bi salati ya mu ƙara muku wata sallah wannan sallah hiya khairul lakum min humurun na'am ta hi alkhairi gare ku akan jajayen raƙuma a wancan zamanin iya magana da larabawa kuma a wancan zamanin babu wata dukiya mai kima kamar waɗannan jajayen raƙumma kamar za a ce an baka motoci dab-dab ce wacce irin mota ce gasar dai motoci nawa masu jigila a ce an baka ya a baka motoci tarin motoci so a can da raƙumin shi ne dukiya mai kima nan ana bayanin kenan matsayin wannan wuturi kwarai iya da fadalar gaske ana so ma bayanin fadalar wuturi fadalar sallar dare kuma a ciki yana maganar wuturin shi wuturi ɗaya kai wuturi sunan shi uku kai sunan shi wuturi biyar kai sunan ta wuturi bakwai kai sunan ta wuturi da abin da ke mara shi ne wuturin ba sai ɗaya ba da abin da ke mara bai ɗanwa shi ne wuturi ke wannan sallar da kai ta dai la annabi sallallahu alaihi makaranta a baya ya ba mu damar shar'anta mana tun daga raka ɗaya ce mai soyi da ɗaya ya yi mai soyi da uku ya yi mai soyi da biyar kenan babu da inda aka yi wutarin da allah ya san wutarin kuma duk da aka samu dama gwalgwadon aikin kuma gwalgwadon ladanka kana samun lada gwalgwadon aikinka wannan shi ne abin da yake wannan hadisi na inna la amadakum bi salatin hiya khairul lakum min humurin na'am allah ya kara muku wata sallah ta yi alkhairi a gare ku daga jajara kuma قلنا وما هي يا رسول الله يا خارجة sai muka ce wata sallah ce ya manzon Allah wadda ta yi sallama ta yi a ba mu jajayen raƙumma ya ce alwutar wuturi sallar wuturi kuma wannan wuturi iya samuwa ma bayna salatul isha'i ila tulu'il fajr tun daga sallar isha har zuwa ketowar alfijir lokacin ta daga an isha to lokacin wutiri ya shiga wannan abinda kamar daga cikin yana ga taudin akan sai malamai sai magana akan mas'alar inda aka yi jami'i taqdim an yi magariba an yi isha anan za a iya ka wutiri ko an bari dare ya shiga wani sun ce in dai an yi isha isha ta yi to bayan ta kai tsaye aka yi wutiri ya shiga ba sai dare yayi ba don nan wuturi sallah ci ya bin ba sallar isha idan isha ta shiga shi ma samu wani hakinan an aka yi mai bukatar yin shi da wuri ko da wani aka yi daga yaji gida ko anan ma na iya kayan shi in yi kuma wuturin shi yayi da mai bayani annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wasiya da yamma Abu Hurairah na kai kwanta sai yayi wuturi dan kasance ana gurin ya huce mun karanta anan na labarin Sa'ad bin Abi Waqqas rajul amin iya faral iya shi aka kare sallar isha yake tashi yayi wutri raka daya suka ce kuma daya sa'ad raka daya ce dai dan dai ka ta huce ne nayi hatara ne ka je dai matar su kenan dai a takaice tun daga bayan sallar isha lokacin wutri ya shiga har zuwa ketowa alfijir kenan nan alfijir na ketowa wutri ya huce sai ga wanda ya makara in dai ba makara ba kana kallo kake kayin sallah kake yin sallah ta wutiri har asaba ta yi to ba ya huce amma ga wanda ya makara ko mun cewa yi ya saba yin shi da dare wannan ya makara to lokacin da ya tashi inda dama yana iya yin shi ko da kayan sallah asaba yana iya yin shi amma asalin lokacin shi daga bayan sallar isha zuwa ketowa alfijir wannan rawul khamsa illa an-nasai kuma sahahu al-hakim malbani ma inganta ruwaya cewa dai kenan wutiri lokacin shi na shiga daga fada daga qari sallar isha zuwa keto al-fajr sai wannan rawaita warwara wa ahmad an amr ibn shu'aib an abi an jaddi nahawa hudu kenan wata hanya ce daban daga amr ibn shu'aib bayan hanya ba irin dai wannan magana ta cewa Allah subhanahu wataala ya ƙara muku sallah wanda wannan sallah ta yi jajara kuma kuma suka tambaya wata sallah ce ce wutiri ne kuma lokacin ta iya nan tun daga bayan sallar isha har zuwa ketowa alfajr sai wa an abdullahi bin buraida radiyallahu anhu an abi qal قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم ولو شاهد عن أبي هريرة رضي عنه عند أحمد wannan bayanin na abdullahi bin buraida abin da ke nassin hadisin kamar da aka ambata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lutur haqqun wutri haƙƙi ne gaskiya ne wannan da baya magana mun yi magana zaman shi haƙƙin ba ana cewa wajibi ba kina abin da ya tabbata kalma faman lam yutir falasa minna wanda bai ba wutiri bai tare da mu ita wannan iya ƙara ƙarhin masu ganin wutiri wajibi ne cewa abinda manzana sanar manzana sanar zai ce duk wanda bai yi shi bai tare da mu kaga sai abin da ke wajibi ya ce abu dauda kanu ruwaya amma da isnadi mai rauni duk da imam hakim ya inganta ruwayar kuma hadisin iya da shahid mai ka'irin wannan magana ba wajen abu dauda wajen imam ahmad amma kuma daga abu horera illa kuma magana tabbatatta kan wannan mas'ala wannan hadisi ba shi da inganci bai inganta ba bale a kawo hujjar wajibcin wuturi da cewa manzo ai manzo Allah ya ce dole bai wuturi bai tare da mu ruwa da bata inganta ba cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce dunu ulbi wutul bitar da mu annabi bai tabbata ba yana magana sai wa an aisha radiyallahu anha qalat ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة abinda yake wannan ruwaya ta Aisha radiyallahu anha ruwa da Imam Bukhari ya ruto Muslim ya ruto Aisha radiyallahu anha tana bada labarin cewa ma kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi manzana sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana ƙara sallah ta dare kenan ta nafila a ramadan ne ko wani ramadan bai ƙarawa ala ihda asharta raka'a bai ƙarawa akan raka'a goma sha ɗaya a ramadan ko wani ramadan don aiki ya mulai ba sallah ba ce ba sai a ramadan kuma muke bayani kullum ita kurin ramadan shara'anta jami'inta da mutane a masallaci ne kurin a masallaci ta yau da kullum ku suna tsamanin kurin kiyamun laili ya a ramadan a kenta sallah ce ta yau da kullum kurin ramadan wannan da ake gama da jama'a a tsawaita sallah shi ne kurin to shi dai annabi sallallahu alaihi wasallama da ta ramadan kin da wanda ba ta ramadan ba iya bai karawa akan raka'a goma sha daya kinan yakan rage yakan rage akan haka amma dai ƙari ne bai wannan ya baka muhimmancin mas'alar ƙara magana Aisha ƙara bai ƙarawa kaga amma rage ka bata ce ba rage dan rage an sa abin da sananne yakan rage akan ne wata ne wata ne ƙasa iya ƙasa amma sama ne bai fulafan ki ne ƙarshe ne sha ɗaya a raka sallar dare sai take cewa fala tas'al an husnihinna wa tulihin wannan salloli da yake yi na dare kakka tambaye irin kyawun su da tsawon su kenan ma'ana ba ka tambaya ba kenan akwai bai bukata ka tambaya ma kenan kyakkyawa sallah ce kyakkyawa sallah kenan da nutsuwa da komi kuma da tsawo wannan ba ma ka tambaya ba kenan akwai su eh ba bukata ka tambaya akwai sallah ce mai kyau kuma ga tsawo ta ce haka zai sallaci raka a hudu sun mai salli arba'an kuma ya sake salata raka a hudu su ma hudu na baya falatasa al'an husin hinna wa tulihin kan maka tambaye kyansa da tsawonsu kenan ga tsawo ga kyau sun mai salli talata kuma ya sallaci raka uku daga baya ƙalata aisha ƙulta ya rasu da hinci ya rasu da ya maza Allah atanamu qabla an tutir kana kwanci kana barci kayin kai wutiri tana miyo kana tace bayan wannan raka hudun da yake iya dan kwanta ya dan huta ya dan dinge sawa haka shin ta wannan kwancin da kake kana barci kayan kai wutirin ka yace Aisha inna aynaya tanaman idanuwa na biyu suna barci amma wallahi na mu qalbi zuciyata ba ta barci da namu ta gafara to na san inda nake na san abin da nake wannan iya karantar da mu dai farko cewa a sallar shi ta dare raka wannan sha ɗaya ita ce ya da wama kanta za mu ga wasu bayanai a wasu karaka amma goma sha uku amma dai wannan za mu ga lafazi na ƙarshe yanzu zai wani magana za mu zo kanta sai magana ta raka a hudu nan ba ta yi bayanin ba tahiya ba a tahiya duk babu wani magana ko zama ko ba zama raka a hudu ne zama guda ya aka yi an ce wannan magana duka ta kumsa tana iya ɗaukan a yarka a hudu a zama guda iya ɗaukan a yi tahiya ba a yi sallama a wannan wurin cewarka a hudu imma an yi tahiya ba a yi sallama ko ko duka a yi zungur a yi zama a yi tahiya a raka a ta hudu wannan magana tana ɗauka ganin me ba matsala kan haka ganin ya tabbatar ruwa ingantattu kuma yi karara annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba raka'a takwas ma gaba daya cikin sai muslim akwai ruwa ya karam sai Aisha sai da raka'a takwas zungur ya zama na yayi tahiya tukun ya tashi ya kawo ta ka kenan ba wata matsala dan an yi raka'a hudu an tashi illa anan irin wani abin yakan yi wata ran ayi ba kullum bai zamanto don me matsalar da ake samu anan ganin musubukai sun yawa a cikin ramadan rudun da ake samu irin wannan sallah zai zai zai raka hudu irin balai da ake ta bayan isha zai raka hudu ba zama to idan wanda masabuki ya zo na sallar isha bi ka kaga rudun zai samu babu zama shine matsala ka canza mai sallah ta yasa matsala ta kabili ta barin zama shine matsala za a samu shi irin wannan abin gaskiya ɗan ba irin tawancan dare ba ta ma'aisha ya kamata a rage domin zai kawo rudu gaskiya ga masabukai za ka sallar karka hudu babu zama kai kuma farilla jirgi shi ne magana to amma dai yin haka kin ba ba abu ne ba a yi dai amma maganar tana shiga yakan yi babu zaman gaba ɗaya ko a zamana a yi tahiya a tashi ba tare ba da hatta can da ya raka takwas cin nan tahiya ya tashi bibi sallama sai nan kenan za mu ɗauki da wannan kenan kafiya ta yadda aka yin ko a yi zama a tashi ko a raka hudun gaba ɗaya kuma da gaba a kawo tuni to inda aka samu wannan sha ɗaya kullum wannan raka ta uku su ne ake cewa iya karanta suratul a'ala a raka ta farko ya karanta kuliya a raka ta biyu ya karanta kulwallahu a raka ta uku wataran yakan takaitawa bakin kudin da kada ya wata ruwaya wata ruwaya wataran ne yake tsara kulawuzin kenan kana iya karanta kudin da kada ya wutin annabi yakan karanta kudin da kada yakan zuwa ikhlasi bai kara ko ɗayan lokaci wani lokaci yakan tsara kulawuzai bayan ikhlas to wanda wanda kai sunna kai kenan inda ake raka uku in kadai zaka yi gabin zaka yi amma zaka raka usul rakawi da yawa kai kai fatiha da sururun da ka iya in ka zo uku ta ƙarshe sai ka masa haka shi ne ya yi amma ba lazim ba ne kana iya karanta wasu rori daban ma a raka uku ta ƙarshen wannan shi ne abinda yake wannan ruwaya ashe ta ba da labarin kaga nan ina masalar rigima kan raka a sha ishirin ko talatin wannan duka ku gane don akwai masu kawo matsalai ba matsala ba ce ba a wajen malamai sun zai na kasa gaba duk mai kawo maka rigima da ake yau ta saudiya ce ta ina ne duka kowa ba mai cewa manzan Allah ne raka sama da sama da goma sha ɗaya ya raka ashirin ko talatin wani ba mai kama wani magana ko masu ganin ya halatta a yi tattama babu iyaka ba manzan Allah bane bi wannan magana ta masu kanin salama in dai ya ce an dangana a nan to a nan salama baki wannan raka sha ɗaya ƙololuwa sha uku wata ruwaya bakin sha uku da manzan Allah ya inda sallar gare ce ƙololuwa bakin shi aku ne sama da haka ba tashi ba ce wani zai a ce ana iya yi sauran tukuran amma shi bakin in ma sha ɗaya in ma sha uku inda ake samu ruwayoyi wanda wasu ba su da inganci wasu ɗauke su abin kawo hujja dai maganan umar bin khattab radiyal anhu da ya sa ubay bin ka'ab da tamim mudari jagoranta musulmi a sallar tarawih ko sallar dare tahajjud wannan ne ake da magana wasu ruwaya sai a ce raka 20 nan da aka samu raka 20 amma ba manzo Allah bane ta yi raka 20 ba a ta umar ce ake magana ita ba kuma kanta ko malaman hadisi na cewa in aka bi diddigin hadisan suka raka 20 suna da matsala hadisin da ya zama inganci a wancan bangaren ma shi kanshi umar kin raka 11 ce kawa a ruwan da aka kawo 21 kaga mutu 11 kaga ta dace kuma da aikin da annabi sallallahu alaihi da manzon sallallahu alaihi yayi shi za ga magana 11 take da ƙari duk da malamai yadda raddi Allah ya kasa gawarta musu irin su albani da sanar malaman saudiya an sha shi ya tsaya kan haka nan ƙarshe dai shi kashi ya magana kaucewa hayaniya kan abin amma ya ce ta mu dai tun da ba mu shakka kan manzo Allah nawayi muna nan kanta ta wadatar da mu ya ce jirgi ba na yin ta ne a wancan bangaren umar sha ɗaya ce aka yi 20 ce jirgi ma a nan ake ta yi ɓullata ya to tun ba shakka ba za su ga abin da ya ce ta zara ta ishe mu ta rata da mu kiran mu futa gama kan da jirgi ma ce ya haka ishe ka ce shi ne suka ce bana wannan abin corona ya sa an kuma sun da ya ce ka huta sha ɗaya abin haka aka saudiya ta kai ka huta sha ɗaya wani saudiya wani haka aka a ce gamin horko ta ka wuce sha ka sha ɗaya za huce ka wuce sha ɗaya haka aka yi bana saudiya harami eh dole sunna ce da dole sunna ce shi dai wani abu ne wanda a san dai da aka sa gaba kan abun dan dai mai ma dai kai doka wai kamar ana magana da kan manzala ne a gane asalin ga abun na manzala dai kwasa wani shine 11 zuwa 13 wannan sabani ana cewa akwai masu ganin ma raka'a 30 har da shinda don saudiya haka ake 30 suke gwada kudin suke ne ƙarshen goma ta ƙarshe a yi ishirin da harko kuma a komo da a yi niko sha uku ne haka suka talatin suke nan a goma ta ƙarshe allah amsha yau mu da ya gawata mana wafi ruwa ta lahuma an ha wannan ruwaya dai ta magana aisha ta ana tambaya kana barci kafin kai wuturi ya ce ina idona na barci mazuciya ta ba ta barci wannan ruwa ce bukhari ya ka muslim ya ka muttafaqan alayhi wa fi ruwatin lahu ma anha wata ruwaya ta bukhari da muslim anha kuma daga aisha kin radiyallahu anha tace kana yusalli min al-layl 10 raka'at iya sallar raka'a goma a cikin dare wa yutri bi sajada yana yin wutri ina sujada ma'ana da raka'a yana wutri kenan ya rihi wannan sallar ta dare da raka'a guda wa ya raka'u raka'atai fajar kuma yana sallata raka'atai fajar bayan wutiri fatilka talata asharata raka'a wannan shine madogaran masu gan 11 kuma dai anan take gomuwa sai ta ce wannan sune aka gama 11 na dare da raka'a biyu ta raka'a fajar wannan sune raka'a 13 da ake cewa da zai kanta tun daga mutum sai musulmi daga kawo lafazin na bayan wutirin an yi wannan da aka cewa an yi wata nafila ma daban kuma raka abin ta kuma aka kawo kakar fajar kin da shi dai iyakacce dai sha uku to amma nan dai iya so a wannan ruwa ta aisha bukhari ka musulmi ya kawo a cikin wannan raka sha uku akwai haddar katar fajar abin da ke kama masabanin aka ce daga wannan hisham ne na wani masala da Aisha an kawo shi da an kashi aku shine kololuwa da ko in zamu yi wannan ruwa ta Aisha zaka ga ta saba ma wannan dan ce nan wa anha kaga nan dai ya ce ta ce yusalli min al-layl ashar rak'at wutri sajada yana sallah a cikin dare raka'a goma iya wutri da raka'a daya wa ya raka'a raka'at fajar bayan wutri sai ka raka'at fajar raka'a biyu ta raka'at fajar tace fatilaka talata ashar raka'ata wannan su ne raka'a goma sha uku da samun cikin dare da yi yanzu da mun sha uku kenan sha ɗaya ta wuturi biyu ta raka'a fajar wa anha wata ruwaya ta aisha radiyallahu anha tace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli min al-layl talata asharata raka'a kaji mutum min al-layl yayi sallah a cikin dare raka'a goma sha uku ka gani wani ta minan laili kuma ƙara bayan ta ce yutur min zalika bi hamsin a raka'a sha uku kenan sai da ya takwas tukun ya kawo raka'a biyar ta ce yana raka'a biyar a cikin sha uku ya yi raka'a ya yi wutiri da raka'a biyar ta ce la ya jalis fi she'in illa fi akhira raka'a biyar ita ma zungur ya yi sai da ya raka'a biyar zungur ya zama guda da ya ta yi wutiri ya raka'a goma kenan takwas kuma ya yi raka'a biyar da zama guda tukwanin sallama shi na gama kenan shi an samu sha uku shi da ƙololuwar samun sallah ta tarawih sai wa an hadai wata ruwaya daga aisha kin da rajul anha qalat tace min kulli layl qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa intaha wutruhu ila sahha muttafaqun alaihima ta ce dukkan yanki na dare min kullin layin duka wani wankin dare ka ɗautar zama kai ma za su sami kenan ya yi wuturi a kowane yanki na dare ba ta yi kama a kowane dare ba fi kullin ba a min kullin layin a dukkan ɓangare na dare kenan kenan ba su da isha kai tsakiyar dare farkon dare tsakiyar duk lokacin ya yi wuturi a cikin lokacin dare akwai nufi an samu ya yi wuturi amma wanta wuturu ina sa karshe dai kenan karshe ya mana wuturin shi zuwa lokacin suhur kenan nan halicci tun daga bayan isha ƙarya ta zama ce goma sha isha biyu har zuwa lokacin suhur duk aka yi wuturi a daidai aka yi amma wanda ya hine ce lokacin suhur wannan abu da tabbatacce kan shi kenan karshe wuturin shi ya kai lokacin suhur kenan lokacin ba ta susun dare na karshe wanda ana kokarin asaba tana kokarin ta a wannan lokacin yake yin kenan ana yake yin wutarin shi to shi lokacin wanda ya kowane na halartar mala'iku kuma lokacin da ya amsar addu'a da Allah ya cigiya ina mai addu'a ina mai roƙo ina mai tuba Allah cigiya yake lokacin mutane kuma lokacin mutane barci ne da barci kwarai ya yi ƙarfi ya yi daɗi asuba ba ta yi badar ya yi nisa duk ka ƙara yawonka ka zo ka kwanta dai ƙarya ukun nan kare biyu da zuwa kudu duk yawon mutum da ya kare da ya kare biyu uku da ya gida kuma barci ka san kai da kai ran barci kwanta karfi ki kama ka baka motsi ma shi zaka ce barayi sun sata a wannan lokacin bincike da aka yi sata da ake a cikin gari don kadi bai ta kaga daga uku da zuwa kare zuwa kare hudu kayan kare biyu ake yanta dan sun karanci mutane lokacin barcin ya nisa mutum ya barci ya mai nab sai su shigo kuma da mun ba ba da mun ba kiyamare bala aka taran kana kiyamare sun shigo haka ne wani barawo ya shigo gidan shi Allah sa ya tsaye ya shigo ya duro ka tanga ganin shi ya yi duku duku duku duku ya suka yi da wani shi ya tsaya ya shiru ya kalli aka yi da hudu ko ya yi kwana ya koma a hankali ya kutan ga ya take shi kwana ita wani suka yi kai ya kai shi kai ya yi hankali ya duka duka wani duku duku duku duku ya yi ko yanzu karfi suka yi shi kai fa ka dukowa ta ya kwana gurin da ya kwana haka da ya kwana kakwa da gudu kuma ya tura da gudu kuma ya tsere ka zan da inda baki ya mazarki ba ya yi mashi banda sai kenan hci wannan ruwaya ya ce wanta wata wula da hci mutafakon alaihima nan an kada sai hadisi biyu ya kawo na kakar ashara ka atin fitur za ka mai hamsa ko da wannan ko duka kin duka wannan ruwa guda biyu duka bukhari ya kawo muslim ya kawo da ta yusalli min al-layl 13 rak'at yutun zalika bi khamsin la yajlis illa fi shay'in illa fi akhirha da wannan wa anha da ana qalat min kulli layl qad awtara rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawitru ila sahar dukkan bangare dare annabi yayi wutrin shi amma karshen wutrin shi ya kai shi lokacin suhur karshen dare kenan وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تقل مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل نا abin da Abdullah bin Amr bin As ke cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce mini ya Abdullah kakka zamanto kaman wani ya kama sunan wani wanda da iya sallah cikin dare ya fasa nan asali annabi ya wani magana ga Abdullah bin Amr bin As saboda tsananin ibada shi wanda har ta kai ya yanke da komi kudin sai ibada baban shi As amur bin as baban shi na amur bin as ya mai arme inda ya dace ya mishi yadda ya kamata a arama ya arma mishi wanda rannan shi amur bin as ya kai ziyara gidan dan ya suke mata ba cikin hali wanda ya dace ba lahiyar lahiya lau ta ce tun da aka kani gidan nan bai taba sanar da duka ciki ba bai taba shiga zanina ba tun da aka ta gidan kuma sarmayi ne ita budurwa ce ko kallo ba ta ce ba ko kallo ya kirawo shi ashe shi ba nan ba ashe shi ba ta kadewa ma shi kuma da sahi ba abinci kun azumi kuran eh azumi kuran eh in dare kiyamulin kuran eh kuran kiyamulin kuran dare ake raya kuran wuni guda kuma azumi to na shi na da bayi ba ba uban ya kira shi ya yi karan shi ku zanen sassalama fito kai abdullahi haka za ta wakana ya ce wala rasu da ce wala kurin ni irin wannan sura kaza kaza kaza su suka samun tsoron duka sha'awar bane ta tsoron kurin tsoron abin da idan ta ta yi sa bane sha'awa bane sha'awar ta bai daman bai daman bai lokacin ta kurin tsoron abin da yake gaba ne ke ganin ɗan abu dole ya sallah kurin a ta azumi shi haka kun yi gani ba shi shi annabi ya mai wannan shawara na magana kenan yin haka za ka za ka sa gaba daya da ashin aka zo magana azumi ka yi magana kwana uku ci habar saka wata uku kwana uku a wata ɗaya a ƙarfi na na wuce kana to a kwana nawa ka suka qur'ani ko eh aka zo kashe ya ci kwana uku annabi daga nan ka kara ba su kwana uku ba magana ka saraka nan annabi ya ce shi da kwana uku a ce kwana uku a sabka ya kwana uku ya ga abun ya kada annabi to daga kwana uku kake kasa aka tsaya kwana uku wannan hukum tilawa ta Qur'ani tilawa ta Qur'ani ba magana sallah kai ba kenan ka ga ga kiyamul layl ga azumi kuma ga ga takara a wurin ana takara ga azumi gara ma magana da imanin su zaman abin ka da ashe dai annabi ya mai kashe na iyalanka suna da haƙƙi a kanka idan ka iya da haƙƙi jikinka iya da haƙƙi kana da ɗan ziyara suna da haƙƙi kanka kenan dai a musulunci ba a haka nan ba a ƙarshe aka azumi dai shi aka ƙarshen azumi dai shi ce kurin bi a ce guda uku a wata ce a kwana bakwai a ƙarshe da annabi aka zo yau azumi gobe a sha azumi annabi dawud duk daga baya ce ya yi nadama annabi liman shawar da ya ɗauka daga baya abin ya gane shi a takaice dai kenan ana gudun kanka ɗauki abin da zai ƙarin ka kenan ka magana ce ta kakka zama ka har abu ka wasa mun karanta baya cewa habul amal lillahi da don wayan kal aikin da Allah ya so don zai kullun goda kadan ne ya ka fara kun bobu ka ka hasa sai ta ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna likulli abdin shirra wa inna kulli shirratin fatara imma yasuna imma yuna ila albid'a dukkan mai ibada iya ka wata kasar kasar ko ne mai ibada mai san ibada iya ka kasar kasar kasar to dan kasar kasar kuma wata dan za ta yanki yace imma ayyankewa ta sunna imma ta bid'a wace ce yanki himma ta sunna misali za ka iya raya dare awa uku awa hudu kuma mace maka kana cikin ƙashe kana iraye da lau to da ka hinka kasa da kanka sai ka rage mutum awa daya ka san dai awa daya a sai maka cinye misali ka san dai kullum bai awa uku a tsaye awa daya mai ya sama yi to ka yanda da kanka tun da wuri ka ɗauki ɗan kaɗan wani bai ce ma komi shi ne na sunna ka ka ƙware ƙashin ka gaba daya ƙashin ka za ka iya awa uku kullum to amma wata ran abin bai doriya kenan ka dauki kadan wanda sha'awa ka bata wuta kuma gajiya shi ne ce shine ragewa fatara ta sunna ta bid'a kuwa ka kwashe digi digi digi kullun awa uku aka wata wata biyu kuma abin fitar da ranka gaba ɗaya kasa shine bid'a kenan mutum kullun dauki abin da dan kadan yanzu ka kullun ya Allah ya san wani ibada za a kullun da za a dauka mai yawa gigiri kuma a fata gaba ɗaya shine nan dai kenan Abdullahi bin Amr bin As ke cewa قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من زنا صلى الله عليه وسلم ياتي من يا عبد الله يا ابا عبد الله لا تكن مثل فلان كك زمانتو كمان واني كان يقوم من الليل iya tashi cikin dare fataraka fataraka qiyam al-layl sai ya hasa qiyam dan haka wasa kenan fada muttafaqun alayh وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن لا وتر يحب الوتر abin da ake ruwayar kenan sai tana ke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mini ya ka ya ce auturu ya ku yi wutiri ma'abuta alqur'ani kenan ku rika wutiri ma'ana nan makarantan qur'ani gaba da ku duka musulmi dan qur'ani duka musulmi alqur'ani amma da ya abun wanda yake da har da qur'ani shine a gaba fa inna la witrun alla wutiri ne yuhibbu ta iya san wutiri kuma ayi aiki wutiri Allah shi kadai ne bai bakin tare mai san ayi aka aiki Allah ya so ayi aiki mara ne wutiri shi ma na ba rawal khamsa sahabi ibn Khuzaimah wa an ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatukum bil-layli witra muttafaqun alayh Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar kibal labarin akwai Abdullah bin Amr ko abdullahi bin umar mutum ya lura gani kurin bambancinsu abdullahi bin amur shi akwai wawu a bayan ra bin umar babu wawu su malamu sai wani wani suka ce maka an ta kawo wawu da amur an sa abuwa ta kaman kai banza ne an ta ka wawu da amur malamu nawu mai wawu da amur kiran bai matsayin kukurin ga alamar ce bai matsayin komi kurin kiran maka an sa kai banza ne an ta ka wawu da amur wawu da amur wawu da amur amur kurin a bambance ne amur da umar ya ka yi shi kurin don a da ka san ba ka so ba ake yin ba a yin shakari ba a yin wasani mun yi littafin da na hadisai a ta ƙuranin kai tun da kuna ka yi wuta to don a gane ne bambancin abdullahi bin umar ko da gane umar da amar laraba suna da suna mai suna amar akwai mai suna umar to a rubuta duk bakin ɗin rubutun ɗaya ne ba an ka zo wajen rubutu ba ba wasa ba gane umar ne ko amar ne suna ba wasa ne to shi ne aka asalin shan ya ka sa wawu bayan ra an amara ne ya asali wawu kurin an ka islahi ne na rubutu don a gane wannan amara ne amara wawu kin bai aikin komi ba a dafa da shi ba ce amaru wace umaru umar kurin amara kurin ke umaru maka ce umaru amma ba umaru ba a takaice wannan kenan abinda abdullahi bin umar yake ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ij'alu akhir salatikum bil witran ku sanya wutri karshen sallar ku ta dare kenan sallar dare a sa wutri a ƙarshe kenan zaka nan sallar sallatin dare kai kai kai abin da wutri shine ƙarshe misali ba a yi wutri ba shirin fulori an aka yi wutri an rihi kenan da wutri ake rihi sallar dare in kai wutri shi kenan ta kare illa ce abin da aka samu aikace an samu a nasarar salama bayan wuturi shara'anta raka a birak raka a birak annaba an samu yakan yin ta bayan ya wuturi wata ran yakan yin ta ke yanzu a ce in ma haka ta ibada mai kari bayan wuturi ya da ka yi raka a biyu raka a biyu kana yi raka a biyu awa biyu awa kuma an kai bukari ba kai ba tun yawan raka an ne baki biyu ne bayan mata adadi ba an kai mai ibada mai yawan kai rako'in ya kai raka a biyu dogaye yawa da kwa abin ka iya shi dai wutiri shi ne yake so a sa ƙarshe kayi biyu ka ka ɗaya kayi hudu ka ka ɗaya kayi shidda ka ka ɗaya kayi bakwai ka kawo ɗaya kai kayi takwas ka ka ɗaya kayi goma ka ɗaya haka dai abin da yake kenan shi dai a sanya ɗayan ko ba ka yi misali biyar a jiran ko kai uku a jiran ne wutiri kai shi dai a samu dai kawai mara ta kaci wannan ruwaya ta ku sanya wuturi ƙarshen sallah ko ta dare bukhari da muslim suka zo da shi wa an talaka bin ali qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة ماذا سلم ياجي قلق بن عليك تناجي manzana sallallahu alaihi wasallam iya cewa babu wutiri biyu a cikin dare wannan haka manzana cikin nan ba a wutiri yanzu kuma an yi man ƙara wani nan ɗan hira abin nahu wannan lafazin duk inda ya zo haka ya zo ba wani gyara su ‘yan magana ‘yan nahu ya ce ayana a ko kuskure ya ce lawi tare ne ba tare ne ba ma musanna wannan kuma ta wannan ya kuma can kuma cikin gyara ta mu gyara kawo ku shi ne sun haka sunna ta zuba wani canza shaka kana su a ƙa'ida hida ce lawuta ne da sa musanna ana mai ana mai ana mai damar da alif ku shi ne to nan shi kuma nan haka aka nan kuma nan kuma na saba ce amma aka mai da da alif din ne kuma ai da yakin to wannan kurin haka zaka bar shi kurin da yake nan nawo bata shiga sai ta tsaya sai ta tsaya ta yi burki a nan ta bar shi yadda yake bata shiga ba ta wuri a nan nawo ta tsaya kakka a nan haka yanzu kura haka manzala wuri haka annabi ya dafa zai da shi kurin layu ta zafi ne duk da akwai wasu masu ganin akwai wasu cikin larabawa an samu su larabawa masu yin nasa bakin da da alifcin wannan kuma da muna musu annabi baban zai da shi ba to akwai larabawa masu yin nasa da dan bakin da alifcin gaba da wannan magana ce ta nawo sai yanzu dai nan kenan abinda za mu ɗauka a nan kurin ba a wuturi biyu a dare guda in yi wuturi kuma a jima an ƙara wani ɗaya ake shi da kuma magana nan rawu ahmadu wa salasa wa sahawa ibn hibban sai kenan wata asirata musamman suwa salasa ku? an yi bayan yanzu ku? suwa suwa yi ha salasa can ba bayansa ba ha a ce banda salasa wani harko ce kuma da ɗaya na ƙarshe suwaye banda uku na harko banda ɗaya na ƙarshe ba ka ce maka ba fatal akhir kenan abu da tunan zini sa'i can banda uku na harko ce maka kuma ce banda ɗaya na ƙarshe waya ƙarshe bin maja kenan abu da tunan zini sa'i su ne salasa kenan سي وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن أبي بن كعب كبار اللابان شوى manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yutul bi sabbi sama rabbul a'la iya wutiri kira raka uku da ta kashe wannan iyayen su da suratul a'la raka ta biyu uli al kafirun raka ta raka ta farko sabbi suratul a'la ta biyu uli al kafirun ta kulun ahad kaga nan bashin ba ma magana wala ko a wannan kenan nan bai kai tsaya bashin kulun la kulun bashin kulun la kadai bai bai kulun azan ma a wutarin wani lokaci yanzu a nan duka wannan imamu ahmad abu dawud da sai sun karu wayar da imamu da sai shi ka karin wala ya sallimu illa fi akhirhin bayan sallama sai a ta ƙarshe na amma akwai bayani can baya na maganar hana kwata mata sallar da magaraba ba magaraba a dare kenan in za a yi uku da zama da zama guda kai da sallama guda ba sallama dole a zarce ba a zama ba a yin shafa'i da wutiri irin na magarba ka yi raka a biyu ka yi ta yaba sallama ko ka zamana an kai zama ka ka sallama ka tashi ka daya ko ko ka zarce ka zama guda uku gaba daya ba a yin shafa'i da wutari a zo a yi raka a biyu a zamana a yi tahiya a maiki ba sallama ba a yi ɗayan biyu zaka zaɓa ka yi raka a biyu suratul a'ala da kuliya ka zamana ka yi tahiya ka yi sallama ko suratul a'ala kuliya da ulul lahun gwada kula uzan gaba ɗaya kawo su ba zama ko ɗaya ya a ƙarshe kuma abin da aka hana kurin ba a yi irin na magarba kurin sai wale ya abi dawud wa tirmizi na hawahu an aisha radiyallahu anha wa fi kulli suratin fi raka'a wa fil akhira qul huwallahu ahad wal mu'awwadhatayn ainan lafazin makaranta kurin cayi zan sai zama yana yana wutiri da suratul a'la da quliya da qulul lahad na an ba bayani zo ba baka bayani duka akwai raka ake ba bayani a duka raka ake uku duka yi su gaba daya kai da dama da kasa ne ba amma a ce da nan ne ba bayani a ina za ka da suratul a'la a za ka da quliya to amma nan wannan ruwayar ta ma bayanin dalla dalla a dukkan raka'a ce aka da kota sura kinan kowace raka'a sura guda bata ba za ka da sura uku gaba da raka'a kowace raka'a dan ce annabi ya ce an ce annabi ya wuturi da wannan surorin ka kanta satul ala uliya da ulul a ba haka bane ba kowace raka'a sura guda gare ta a ta karshe ce ya kanta qul huwallahu ahad da ma'awazatain ulawazai guda biyu shi ne magana kenan kenan lokaci kurin ba ba ma da wajen kenan lokaci wannan ruwa ta inganta daga abin da ya inganta ne kurin sai wa ana abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awturu awtiru qabla an tusbihu rawa muslim wa ibn hibban man adraka subh wa lam yutir fala witra lahu ai magana kenan cewa abu sallallahu alaihi wasallam labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awturu awturu mana ku yi wutiri abal an tusubiyu kayan garin Allah wai mana kayan asuba kayan keto alfijir magana kamar ka ta bace ne kenan ana shi kayan asuba kai wannan ruwa ta musulun ruwa ta ibn hibban annabi sallallahu alaihi wasallam yace man adraka subh wa lam yutir fala witr lahu duk wanda asuba ta riska bai ba wutiri to wurin nan babu wutiri gare shi ta mana akwai ka'ida sananna man nama an salata auna siha sai salata ta zakara shi ne magana kurin karkashi ake cewa wanda ya mance sallah ko ya barci shi ke iya da matsayi daban ya sallace ta lokacin da ya tuna ko daga barci amma an ba haka ba bakin muturin bakin lokacin muturi ke ta wa alfajir alfajir ta ke ta ya wuce kashi ma shi ruwaya kata gaba wa anun wata ruwaya daga abu sallah kudurin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر هاي مغنى كده cewa duk wanda ya yi barci bai yi wuturi a wannan hidima ba magana wancan ma su ba duk wanda ya barci bai wuturi ba ko ya mance wutar ya sallace shi in ya waye gari ko kuma cewa ce lokacin da ya tana kina yadda zaka rama sallar farilla in ka tana ta lokacin da ka tabbata lokaci da lokacin da ka tana shi ma lokacin da ka tana zaka yi shi wannan shine abinda illa abinda ake magana ka mance wuturi garin Allah ya waye akwai ruwa annabi sallallahu alaihi ya magana duk wanda ya mance sallah ta dare bai yi ba ya yi ta tsakanin sallah ba sallah asuba zuwa keto alfi zuwa zuwa zuhur za a ba shi lada kamar ya ta dare to amma in za ka yin kuma to bakka yin muturin misali ka mance kana raka uku ke da garin Allah ya kamance to ya kai raka hudu kamacin ta an kana raka a biyar kai shidda kana bakwai kai ta kariye ne da anan sura anan manzala in yi makara shi sha da yake in yi makara min nawa ke sha biyu yake kamacin ta sai a don da shi abin da ke nuna kuma ta inganta dai kuma ke magana ta abu ta na hudiri cewa manzana sallallahu ala'uwa ya ce man nama an wutar wanda ya barci bai wutari ba auna sai ko ya mance wutarin falu salli za a saba a zakar ya sallaci wutarin shi idan garin allah ne waye bai yi ba ya mance a zakar kuka mantuwa ya tuna sai rawar hamsa allah na sa'i وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم جابر كبال لبان تشوى من زعل الله صلى الله عليه وسلم يأتي من خاف أن يقوم من آخر الليل wanda yake tsoron ba zai tashi ba a ƙarshen dare ke lokacin suhur lokacin da yake kana tsoron ka aje ka makare to falyutur a wala kai wutarinka tun farkon dare shi kenan ka ka ka ba kai asara ba wa man tami an yakuma akhir dai akhir wanda yake kwadan iya zai iya tashi a ƙarshen dare falyutur akhir dai kai wutarinka a ƙarshen dare ya ce fa'in za ta aka zira mace huda domin sallar ƙashen dare mala'iku na halarta kuma wa zalika afaza da ce yin sallah a ƙarshen dare ta fi lada ta hi ta kenan akwai bambanci kwarai in za a iya a yi ƙoƙarin yin ta a ƙarshen dare shi ya ce mace ƙarshen dare nan kenan lokacin suhur kenan وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر faqad dhahaba waqt kulli salati al-layl wal witr wal witr fa'awtiru qabla tulu' al-fajr kaji abdullahi bin umar radiyal anhuma ke bada labarin cewa na ibn umar ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tala al-fajr in al-fajr ta keto faqad dhahaba waqt kulli salati al-layl wal witr duk wata sallah ta dare ta tafi ta huce ta huce gaba daya illa wannan lafazin hadisin yana da rauni bangaren sinadin shi illa cewa ma'anar shi ma'anar ce sahiha abin da makaranta a baya ya ba da wannan hukuncin na magana karshen sallar da wutar ta keto alfajar ko ka yi kayan sallar asuba amma nan lafazin hadisin kan shi iya da rauni sanadin shi to dai abin da yake ciki dai ibnu umar ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tala alfajar in alfajar ya keto faqad dhahaba waqt kulli salatil layl wal watar dukkan lokacin sallar da ko ce ya huce ha wutar gaba daya dan haka fa auturu qabla tulul fajr ku yi wutarun ku kayan ketawa alfajar kaga wannan koda bai inganta ba dai gashi magana mana da ka so ba falame turbo falautar lahu mun ga mun duk baya yayi bayani baya to shi da wannan sanan da yake abu wannan shine abinda yake wannan hadisi na ibn Umar illa ganin yanzu mu shiga magana ta sallata du'a kenan ya kamata na ga mu tsaya da mu doki kenan karatun a farkon mas'ala ta sallatar du'a insha Allah za mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته